أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب يسر ولا تؤثر أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa da ku a wannan halka mai tarin albarka inda muke taruwa domin tunatar da junanmu abinda zai amfane mu duniyanmu da kuma lahiranmu yau laraba sha biyar ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da uku a wannan zawiya a wannan gari namu na kafancan Allah subhanahu wata'ala muke roƙa da ya yi mana jagoranci kan abin da za mu yi karatu a kai. Yau kuma halka ta farko, halka ce ta hadisi na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama. Malam ya ce za mu tashi a hadisin Abu Zarri radiyallahu ta'ala anhu. Malam yake cewa, wani abi zarri radiyallahu ta'ala anhu kala yake cewa, amarna Rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu an nasuma min ash-shahri thalathata ayyamin ya umarce mu da mu azumi a kowane wata kwana uku wani kwanaki na cikin wannan watan manzon Allah ya ce thalatha ashara daren go azumi kwana goma sha uku in wata ta kai wa arba ashara da wata da kwana goma sha hudu wa kamsa ashara da kwana goma sha biyar rawahun nisa'i imamun nisa'i ne ya ruwaito wannan kaga kenan azumin farin wata kenan sha uku sha hudu sha biyar allura wani abi huraira radiyallahu ta'ala anhu kala yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala yace lalle lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yahillu limra'atin baya halatta ga kowace mace an ta suma da ta yi azumi wa zawjuha shahidun alhali mijinta yana gari illa bi iznihi sai dai inda izininsa ba zai yiwu ba kawai kana gari ko sai matan ka wata cewa za ta yi azumin litinin da alhamis aka ca ba yadda ba sai in ta nemi izininka ka ce to shikenan janar ka ce na'am gobe ina son na yi azumin litinin ba yaya na yi in ya ce a'a to shari'a ya ce ba a yadda ba ta yi azumin amma idan da ta ce mai idan da ta ce mai gobe yana son na yi azumi ba caki mana Allah ya karba aka ce to shikenan ya ba ta izini to ba za a yadda ba kuma ya zo kuma da rana tsaka ya ce ta karya shi yana bukatan ta ba haka ce a dai shi yasa dama ta nemi izinin ka kar a zo a wahalar da ita ko da dai kuma haƙƙinsa ya fi ƙarfi a kan azumin ya mana shi wannan ba nafila ba ne shi kuma wancan ba wajibi ba ne a tana son ya je ya bi yan tsallaken dogo ne eh janar ahan a yana zuwa sai ya ce a karya shi da ya zo ai na ɗauki azumi ina ta son na gaya maka karya shi ce karya shi kawai shi kenan Allah ya fi mana illa bi iznihi sai da izininsa imamu bukhari da abu dawuda sun ruwaito wannan hadisin a ruwayan abu dawuda aka ce gaira ramadana banda azumin watan ramadana shi ba za ta nemi izininsa ba dama shi ma wajibi ne akan shi ita ma wajibi ne akan ta wa na bi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yace lalle lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama naha an siyami yaumaini ya yi hani a yi azumin kwanaki guda biyu su ne yaumin fitri ranan ƙaramin sallah wa yaumin nahari da ranan suka ranan babban sallah muttafaqun alaihi buhari da muslim suka rawaito shi kaga sunan ka ya zo a littafi ba muhammad sani ne sunan shi bai zo ba وعن نبيتة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال يكتشوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزن الله صلى الله عليه وسلم يا شيء أيام التشريك ranan tashrik an gani ko ayyamu tashrik ranan tashrik ayyamil akli ayyamin aklin wa shurbi kwanaki ne na ci da sha malam ya ce kana son ka san ayyamu tashrik din nan iya talatata ayyamin ba'da yawmin nahari su ne kwanaki uku na bayan babban sallah idan an yi sallah yau to gobe ba azumi jibi ba azumi gata ba azumi ba gane ba wani sallah ku sai ku ci gaba da azumi azumi me shi ma yadin da ba a so ya ci gaba da an yi sallah yau gobe ka fara au aha shi ne shi ma ai ba a son kwana uku mutum ya yi azumi sai ka tsaya an yi sallah yau gobe ba shi bane muka ce ranar yawon sallah na ɗaya yawon sallah na biyu ba za a yi ba to daga na ukun shi kenan sai ka fara an lura mu je gaba wa zikirin la azza wa jalla duka kwanaki ne na ambatan Allah maɗaukakin sarki wani aishata radiyallahu ta'ala anha wa ibn umara da abdullahi dan umar yaddan Allah ya ƙara tabbata a gare su dukkanin su biyan kala suka ce lam yurakis fi ayyamin tashriqi ba a yi wani rangwame ba akan ranakun tashriqi ranan a ci a sha din nan an yi somna mutum yayi azumi illa liman lam yajid hadiya sai ga mutumin da bai samu hadaya ba wanda yake cikin aikin hajji kenan ko rawawul bukhari imam bukhari ya ruwaito shi wa na bi hurairah ta radiyallahu ta'ala anhu yake cewa anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kala manzon Allah ya ce la takusu lailatal jumu'ati bi qiyamin min bainal layali kar ku ware kar ku kai kar ku ke banci daren juma'a da wasu nau'uka na nafilfili, wala ta kusu yawmul juma'ati bi siyamin min bainil ayyami, kada ku keɓance ku ware ku specifying don ranar juma'a akan kawai ita ne ranar da za ku rika yin azumi. Musan Allah ya ce kaku ya ka. Illa an ya kuna fi saumi ya sumuhu a hadukum, sai dai idan ya faɗo a cikin ɗaya daga cikin ranakun da ɗayanku yake yin azumi. mutum ne ya saba ya azumi yau gobe ya huta ya azumi yau gobe ya huta to shikenan sai ya bado ya huta ranar alhamis yanzu ranar ya shine za a azumi juma'a aka ce shikenan sai ya abin shi an gana wannan Allah ya fi mana wa anhu aidan radiyallahu ta'ala anhu an karbo daga Abu Hurairah har ila yau ko idan Allah ya kara tabbata a gare shi yake cewa قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا الله صلى الله عليه وسلم يا شيء لا يصومن أحدكم يوم الجمعة kada ɗaya daga cikinku ya yi azumi ranar juma'a, illa an ya suma yauman kablahu sai dai idan zai yi azumi kafin ranar juma'an, au yauman ba'dahu ko ko rana ta bayar juma'a, mana ka yi alhamis sai ka yi juma'a, ko ko ka yi juma'a ka yi asabar. eh shine aka ce allura wa anhu aidan radiyallahu ta'ala anhu yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kala manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan tasafa sha'abanu idan sha'aban ya kai rabi yayi tsakiya fala ta sumu ka kuyi azumi me yasa ko da dai wannan hadisin an yi magana ko ka kalla karshen shi an ce wastankarahu ahmadu imamu Ahmad ya karhanta wannan hadisin ya ce kai ba manzon Allah ya bada wannan imamu Ahmad ya ce kai a menene dalilin da yasa wasu ke ganin aka hana haka wallahu ta'ala alam wasu malamai suna ganin dalili shine kar ka zo ka yi azumi a watan sha'aban kwana goma sha biyar ga kwana talatin ko ashirin da tara nawa kenan aka hada arba'in da biyar jikinka zai yi weak sosai mutum ba zai samu ƙarfi ba sosai abinda wasu malamai suke gani kenan eh jiki ba zai yi karfi ba to amma ai akan samu masu yin azumin wata uku ma ko kuma lafiya lafiya saboda haka ake ganin in dai Allah ya ba mutum dama da zai yi azumi dan Allah ya azumin shi kawai Allah ya je mana mu je ko mu tsaya nan to za mu tsaya nan Allahumma amfana bihi amin su biya ya dai ka zo a makar yau yana ta kaba wata musulun ta rasu a Allah sarki mai gidan shi ne malam Muhammad Awal Allah sarki lawan kake ce mai kai Muhammad ne Awal aka ce Muhammad Awal kwakwa to za mu je darasi na gaba cikin shabi 79 obi 78 obi wannan menene ha kai ma dan obin ne dama kuna lebo ne ai kun kyauta ko ba komai kun taimaki al'umma kun kai musu transformer a can ƙauyen malam musa ko? na? kun ba su injin ɗin aikin gona kuma ya kamata a kawo mana janareto kana kallo na janareto na makarantarmu ha? to sai za ta ba ku wancan ya nuna muku karfi ina ba za mu tashi kace 79 ikamatu salati bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim malam yace faslun mararraban wancan karatun da wannan sabon da zamu fara al iqamatu malam ya ce kaga ikama sunnatun sunna ce ba wajibi ba ne wannan abin da ake cewa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah to sunna ne ba dole bane to amma sunna ce mai karfi allura bisa kaddarawa sai a ce liman ya shigo masallaci kafin sai liman ya manta ladan bai yi ikama ba kawai ya ce Allahu Akbar aka fara to ya za a yanzu aka ce ci gaba da sallar shi tilla ba da gangan yayi ba an lura tilla ba da gangan yayi ba me yasa aka ce kar a yadda mutum yayi shi da gangan domin duk wanda kaga ya fara wasa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama wata rana zai shigo latti akai ba haka nake so in ce ba aha wata rana zai yi wasa da mene zai yi wasa da farilla to saboda haka sai shari'a ta hana ta kowane siga kai wasa da mene farilla kai wasa da sunna kai Allah ya fi mana Allah ya fi ai kaman kaman ya za mu sa maka ne misali Allah ya tsare mutumin da ya zagi kanin babanka a gabanka sai ka ce ai ba komai ba babana ya zaga wata rana wata rana zai zo kan baban naka to amma lokacin da ya zagi kanan babanka sai ka bude mai aiki gobe zai ji shakkan ya taba babanka ma ba ma wai ko ba ka Allah ya tsari to haka ake nufi sunna ce amma mai karfi aukaddu min al'azani aka ce ta ma fi kiran sallah karfi ta fi mene kiran sallah karfi za a yi maka rangwame baka kira sallah ba amma ka yi ikama shi ke mutane yawa ne za su yi sallah ba sa kiran sallah ai suna da yawa wayan zai yi sallah yake kiran sallah shi kadai a nan arma ba ka gane ba kamar kana jin bacci yau yaya girkin war gida ne yau ke ai ta na ake gane ka kai ka gani ha to mu je gaba mu je gaba wane ne a nan makarantar naka in zai yi sallah shi kaɗai yake kiran sallah sai zaki to a shi kaɗai in zai yi sallah shi shi kaɗai kamar ya makara to ka gani to sai aka ce kiran sallah bai kai ikama ƙarfi ba an gani bai kai ikama ƙarfi ba ana son kowa ya kiyaye litti saliha bis salati domin sadar da wannan ikaman da sallah kana cewa la ilaha illallah ka ce ka tada sallah an gani ko wa in taraha ma bainahuma badalatul iqamatu idan aka samu jinkiri tsakanin ikaman da tada sallah aka ce ikama ta lalace sai an sake wani misali an zo za a fara sallah an yi ikama Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wa sau sau sau sau sai ga wani mutum ya zo liman ina sannan musulunta aka ce limamin nan ba zai ce jira mu idar da sallah ba aka ce ya tsaya ya ba shi kalmar shahada in ya ba shi kalmar shahada sai a sake ikama malamai na biyu suka ce ba wani sake ikama da za a yi wasa ya tsaya yi aikin musulunci ya tsaya yi aka ce kawai da ya gama ba shi kalmar shahada kawai aka ce ci gaba da sallar shi me yasa aka ce in mutum ya zo zai musulunta kar a tsaya a ce sai za a sai an idar da sallah aka ce ba ku sani ba kafin ku idar da sallan ya faɗi ya mutu kun jama musulunci asaran shi so da haka kawai sai a tsaya tsayar da komai a musuluntar da shi sai a ci gaba kai ko sallar juma'a ne ba aka ce ba za a yi ta ba sai an musuluntar da shi ce ga wani ya zo zai musulunta dab da liman zai kabbara ce zan musulunta aka ce liman ya tsaya sai ya gama musuluntar da shi ya ce tuwa a ji a nuna mai yadda za a yi wanka shi kuma sai ya fara ko kuma jira mu a nan wurin mai da sallah sai a ji a yi wanka a nuna ma yadda za a yi wanka amma a ce wai ya jira har a idar da sallah aka ce ya saba mu shari'a wannan an gane wannan to amma idan al'amarin duniya ne ba za ka tada an gama tada ikaman za a ce Allahu Akbar sai ya ce dalla za a samu cita tun biyar a wurinka? ga mu kullum kuma bari bari ya ɗauko waya hello arma so ɗin layin bauchi ɗin nan ton nawa ne muka sa jiya ton talatin ne a ba shi ton biyar a cikin nan gashi nan zuwa to ba za ka ce kuma Allahu Akbar ko za ka ce aka ce za ka sake tilla wani abu na duniya ya shiga tsakani to sai a sake ikama an gane wannan Allah ya fi mana wannan dai sabanin malamai ne kuma kowanne idan ka tsaya kalla sai ga yana da hujjar shi ko Allah ya fi mana malam sai ya ce wastunifat sai a sake ta daga farko ita mene ikamun ko da ka shigo latti kuwa wa qala ibnu kinana ibnu kinana yace man tarakaha amdan duk wanda yake yin ikama da gangan badalar salatu yace sallan shi ta baci fal ihtiyadu malam yace zance dai mafi mafi gamsuwa da ya hada wa'annan zattukan da aka yi gaba daya shine an yi huta rasa alal itiyani biya mutum ya yi dakon kawo wannan ikaman tabbatar in ka zo za ka yi sallah sai ka yi ikaman wala yi ta sahalu fi zalika kada ya yi ragwanci da kasala akan yin ikama to ma yin ikama sai ka kasa yi akan zauna fa a lissafo sunayen yan kwallo su goma sha biyu ne ka haɗa da ɗayan tim ɗin ka ƙara su zama sunawa ashirin da hudu sha bibbi ne malam a'a to an kara ma da lafri din a ban da su ai ba kirgawa da su a'a eh ishirin da uku haka a akwai laiman ai akwai laiman yawo an zo daidai wurin na? eh ai buhari ba zai magana ba buhari zai ce an shigo filin shi yau an gani ko? to aka ce karkai kasala akan iqama ko ba gaskiya ba kar kai to me ma na kasala a wurin gaba ɗaya fa ikamin ba za ta ci minti ɗaya ba ko yana ci ko mu gwada ne mu gani zai kai minti ɗaya kuma Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala al falahi qad qamat as salah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah sukan goma sha bakwai kawai sai mutum wai yana kasala wai ba zai ya kawo wannan ba ya gaji kai dai ka san akwai wasa da addini a sakan goma sha shida za ka gan shi yana surutu na fiye da wannan sakan sha shida ko awoyi ma to sai malam da yake jan hankalinmu yake cewa kar mutum ya yi kasala na kan kawo wannan kiran na wannan kawo ikamar malam ya ce fi zalika a cikin wannan ikamar wa hada malam ya ce kaga ikamar nan da muke magana a kai fi haƙƙin rajul ne akan haƙƙin namiji ne shine ake faɗan wannan wa ammal mar'atu kaga ita mace fal iqamatu fi haqqiha iqama akan haƙƙinta mustahabbatun mustahabi ne saboda haka matanka ko yarinyanka ba dole bane sai ta tsaya ta cewa Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah amma ka ce mustahabi ne ita ma idan ta fara wasa da shi mustahabbin za ta zo ta yi wasa da sunna wata rana ta yi wasa da farilla sai ka ce to in za ka yi sallan ka yi ikamin ita ma allura sirran aka ce ita ma idan za ta yi ba to ta yi shi a asirce allura ko ko da idan kana rubewa kana jin gengedi gengedi sirran a yi shi a yaya malama ka ansa ba wa in lam tukim aka ce idan ba ta yi ikaman ba fala isma alaiha ba ta da laifi wa lafzuha lafazin ikaman gashi nan Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salati hayya ala al falahi qad qamatis salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah to wannan lafazin shine na ikama an lura ko wannan lafazin shine na mene na ikama akwai masu yin kuskure a cikin ikaman nan sai gaji sun ce hayya ala salatu hayya ala salati ne saboda ala harfu jarrin ne an lura ko ala harfu mene jarrin ne sai dai ka ce hayya ala salati saboda zuwan ala hayya ala salati hayya ala falahi ba za ka ce falaha ko falahu hayya ala falahi kad qamatis salatu kware kawamacin salatu akwai masu maimaitawa sau biyu ko amma malikawa sau ɗaya suke maimaita har a ikama ana gane wani maza ba kake yi mana a ikama idan ka zo ka ga ladani ya ce ayya a hankali kawamacin salatu kare kawamacin sala to ba malikiya yake yi su malikawa sau ɗaya ne ayya ala salati ayya ala falahi kare kawamacin salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah malama sani sallallahu alaihi wasallam malam yace wa ma zakarnahu a kaga abin da muka ambata min ifradil iqama na daga daidaita iqama so daidai kenan kai nan zamu tsaya kar yayi yawa ko Allahumma amfana bihi to Allah ya taimake mu idan akwai mai tambaya sai ya tambaya ɗaya biyu in babu za mu haƙura to bismillah malam mu wajen aka tale kama kamar misali amma gwaji man yana zuwa daga can mukan shiru sai aka fara tale kama jama'a kuna za mu da malam yake faɗa? to sai ka daga murya mutane ba su ji ba daga shi kuma akwai manya fa ba damuwa akwai manya muka ce su ne kuma magabata su ba za su karɓi muka aure ba a kana da tura buharin na a gefe Haka makalla.
to bismillah Sai liman ne bai shigo masallaci ba. kamar Kun ji ko?
wancan.
Eh.
Sai a hango shi.
yana zuwa Za a yi sallah ana zuwa ko sai a yi riga an yi kyau ko sai a fata da kama ta masallaci.
ya saba wa karantarwa manzon Allah wannan to me ma ka tsayar da tukunna sallan kenan To, eh, to wai ai ba tsaye da sallah ba kenan ai gaggawa sai liman ya shiga a- wanda yake sauri yayi a gidan shi sai liman ya shigo ya duba sannan sai a yi sannan sai a fara tayarwa amma ba zai yi ba kawai daga hango liman kawai a fara ikama A'a, ba zai yi ba gaskiya kuskure ne wannan Allah kar ya sami haka Eh, wannan kuskure ne. mu je wani tambaya makalla sai na biyu to an tada ikama. Misali, sai liman bayan ya ce sau sau. Kuma sai
har da shekaru a wannan ba laifi liman ne za a fara sallah sai majina kaki sai ya zo mai bakin shi sai ya fita waje ya je ya tofar sai ya ƙara dawowa to yaya wannan ba za a ce akwai laifi ba lalura ne wannan sai lalura ne sufi malam Ahmad Sani yaya dai yau to shi kenan an kwace ka an ce ka gaji bismillah mana sufi to eh na gani
a nan misali nan ta da ikama ne to sai ka ta yi kenan kai ko
dan uwa na tambaya idan mutum bai samu sallah a masallaci ba ya dawo gida zai yi sallah sai ya sa'a matan shi ita ma bata yi sallah ba samu bata yi sallan ba za su yi jam'i wane ne zai tada ikama yayi kayan shi ko ko ita ta yi aka ce yi kayan shi yayi kayan shi sai Allahu akbar Allahu akbar yayi la- yayi liman yayi ladan ji shi kadai ai wannan ma sananne ne kai ma ka san wannan a'a ba za ta iya ja sallah ba sai dai ta ja yan uwanta mata shi ma akwai sabanin malamai wasu malamai suna ganin mace ba za ta taɓa yin limanci ba wasu malamai suna ganin a'a za ta iya yin limanci mata yan uwanta amma shi ma ba za ta fito gaba kamar yadda maza suke yi ba sai dai su yi sau sau sau sai ta shiga tsakiyarsu nan hudu nan hudu ita sai ta tsaya tsakiyarsu to amma ita ba za ta fito gaba kamar yadda maza suke ba sai ta tsaya a tsakiyar sawun ita ne limamin su a haka za su yi wani mu je ba wanda ya zo da fitilla yau ne ai tocin muke nema ai ko na waya ne ok na gane yawa ci gaba sallan azahar dan wake tambaya eh ya zai tada ikama a asirce mutum ne saboda ya ga za ana yin sallan azahar karatun a ɓoye a asirce shi ma da zai yi ikaman sai yi ikama a asirce ya yi daidai sai a ce bai daidai ba ya saba wa sunnar manzon Allah saboda haka ikama ana yin ta a bayyana ne ana ganin ka ai tambaya ne to mu je to tambaya ya kare fa sai addu'a a akwai sabon littafi na tura wa mutane littafin nan shi za mu rika yi a matsayin nahau tilla dai wayan can bayan Allah masu yin nahau sun daina zuwa sun dakatar mana da karatu saboda haka za mu koma farko shi wannan littafin da na tura ma mutane za a ga uslubin shi yana da sauki sosai an sa shi a matsayin su'al wa jawab ba sani ba in kun bude kun gani an sa shi a matsayin su'al wa jawab su'al da wa jawab kuma an takaita shi sosai cikin layi biyu ko uku sai ga mutum ya shigo latti cikin layi biyu ko uku sai alura a ba haka nake so na ce ba cikin layi biyu ko ɗaya haka sai ga mutum ya an gama da karatun Allah ya fi mana to su biyu yana tambaya menene malam kamar kula da ya kamar kamar mene kamar da da ya ka
sai kai da karfi ba har baya ji malam bello yana yana ta koye maka wai amma bello ya yi lacce ko yau bai ga lokacin fitowa na bane ci gaba ba ruwanka da shi kamar ba mene ke da dan ciwo ka daga murya ni ne nake kusa da kai ma bana ji sai na ce eh
kamar mu da nake da dan ciwo Aha.
to zai kasance liman ayyukan da ake a cikin rukun ko sujada to mu ba ma yi haɗuwa kenan ha kai ne liman koko kai ladan ne to in liman ya dago ka bari kawai ka bar tasbihin kawai ka dago kai ma Allah ya fi mana kuma ba mamaki yanayin yadda kake yin kabbaran ne Allahu akbar kaga ka- ka ja maddi shi kuma ladan liman ya riga ya tasbihin shi guda uku ya gama ba zai tsaya jiran ka ba Allahu akbar kaga Allahu akbar subhan kaga kai nan nan ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ko ba ka suke ba larabawa ba kaga ka ja musu zo kai sai ka ta ka san har muryar larabawan sai ka yi kokari ka koya da yanayin yadda ake karyawa da yanayin yadda ake yi duk kai kokari ka koya an lura Allah ya fi mana don wasu ma idan suka ji masallacin naku ba a yin irin wannan murya murya na larabawa duk sai a gudu to amma a ji kana muryar larabawa Allahu akbar babban ladan to mu je wani tambaya in babu za mu haƙura kaga malam Muhammad Sani ya fara mummurewa kaga ya fara tsakanin mutane to Allahumma anfa'na bi hadi اللهم اللهم صل على- اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت ورحمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم برحمتك الواسعه امنا وقنا شر ما اهمنا وغمنا وعلى الايمان الكامل والكتاب والسنه توفنا وانت راض عنا يا كريم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولائمه المسلمين الاحياء منهم والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين